أن يقال هو كذاب أو فاسق أو ضعيف أو ليس بثقة أو لا يعتبر أو لا يكتب حديثا ما ليجي الجرح هو أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته شيني أمبتش راوي da abin da ya zanto wajibi ne a yi watsi da ruwayashi a mai da ruwayashi min isbati sifa na tabbatar da wata sifa ta rad wadda za ta mai da hadisin shi wanda ba za a yi aiki da hadisin shi ba wannan shine jar au nafi sifati kabuli ko kuma kore wata sifa wadda ta zamanto ta karɓar wannan hadisi ne مثل أن يقال كتم تشين أتي وكذاب أتي شي مكر يتيني أو فاسق كوكما فاسقيني أو ضعيف كوكما ميرونيني أو ليس بثقة كوكما بثقة بني با أو لا يعتبر كوبا الورادش ba a lissafa shi cikin wa'anda ake karɓa hadisinsu aula yuktabu hadithu ko kuma ba a rubuta hadisin shi yanzu dukkan wannan kamanni kamanni ne an ambaci rawi da abinda da an ji to wannan ruwaya shi ba a karba sai a ce jarhu ne wannan kenan malam kuma ya kawo shi a istilahin malaman hadisi in ba haka ba a jarhi a cikin luga shine rauni wani rauni da yake kan wani abu na jikin gangan jiki ko abin da ya kama da haka wayan kasimu jarhu ila kismain mutlaq wa muqayyad jarhu kinna ya kasu kashi biyu akwai jarhu mutlaq jarhi wanda ya zamanto sakakke ne wanda ya gama dukkan kowane bangare wa muqayyad akwai kuma jarhi wanda aka takaita shi akan wani yanayi ko sifa ko abin da ya kama da haka fal mutlaq an yuzkar rawi bil jarh biduni taqayyid shine ambaci rawi da jarhi ba tare da dabaibayar da shi ba ba tare da takaitar da shi ba fa yakunu qadihan fihi bi kulli hal wannan jarhi sai zamanto suka ce a game da wannan rawi a kowane hali ta kowane bangare wal muqayyadu kuma jarhi wanda aka takaita shi an yuzkara rawi bil jarhi shine ambaci rawi da jarhi ambaci rawi da jarhi bi nisbati li shay'in mu'ayyan ta wani bangaren wani abu wanda ya zamanto takamamme min shaykhin misali bangaren malamin shi au ta'ifa ko kuma bangaren wani bangare au nahwi zalika ko makamancin wannan fa yakunu qadihan fihi bin nisbati ila zalika sai zamanto yayi suka da wannan dalilin wannan dangane da aka yi ila zalika shay' mu'ayyan ya zuwa wannan abu wanda aka nuna shi duna gairihi kuma bayan shi misali a ce wane ai ɓangaren malam wane to rauni gare shi ruwaye shi ta ɓangaren malam wane a ce tana da rauni ko kuma ta ɓangaren 'yan gari kaza ƙwa'ifa tana da rauni amma kuma bayanta hadisin shi ingantacce ne na misaluhu ƙaulu bin ibn hajar al-asqalani fi taqrib misalin wannan fada imam muhammad bin ibn hajar al-asqalani a cikin taqrib iya da littahi wanda ya zamanto jarhi ne wa ta'dil wanda ya zamanto kamar mukhtasar ne na abin da ya ambata a cikin manyan mayan kawai sai zo ce wane da'ifi ne wane thika ne wane to shine at-taqrib wanda ya raurayo shi a cikin littafin shi at-tahzib tahzib at-tahzib littafin mujallad ne mai yawa to sai takaitar da shi akwai takribu tahzib fi zaid bin hibab a magana da yi akan zaid dan hibab wa qad rawa anhu muslim alhali imamu muslim ya rawaito da gare shi yace saduqun yukhti'u fi hadith sauri. mutum ne saduq kuma can mun ga saduq shine mutumin da in aka duba cikin bangaren sharuɗa na ingancin hadisi za mu ga wanda yake da har da ƙwararre to wannan sai a lissafa cikin ɓangaren sharuɗa na hadisi to idan har da shi ta ɗan sabka yanzu sai a ce mai saduk akwai adalci ittisalin sanad adalatun rawi amma kuma bangaren damtun rawi sai zamanto akwai nau'i na dan sabka bai kai matsayin da za a kai shi ba wanda suka zamanto kwararru mahardata mahirai akan harda wannan sai a ce mai saduk yukhti fi hadithin sauri iya kuskure a hadisin imamu sauri mun gane ko idan ba kowane malamai bane yake kuskure amma hadisin imamu sauri iya kuskure a kan shi fayakunu da'ifan fi hadithihi an sauri duna ghairi idan sai zamanto iya da rauni a cikin hadisin shi daga imamu sauri amma ban da shi to hadisin shi ingantacce ne wa qawlu sahibul khulasa kuma da fadan ma'abucin sahibul khulasa mai littayi khulasa da ya ce fi ismail bin ayyash a cikin ismail dan ayyash ya ce wasaƙahu imamu ahmad kenan imamu ahmad ya ce sika ne wabin ma'in da imamu ma'in wal bukhari da imamu bukhari fi ahli sham a cikin mutanen sham su kuma wa'annan da imamu ahmad da muhammad bin da ibn ma'in da imamu bukhari suna ana lissawa su daga cikin masu tsauri a wajen jarhu ta'dil bassa wasa bassa sakati a ciki kenan sai suka ce sika ne a cikin ahlu sham kenan sai muka samu bangare ba dukan ba a yan wasu gari sika ne wa da'afuhu fil hijaziyin bangaren makka da madina kuma sai suka ce mene suka ce iya da rauni mun gane ko fa yakunu da'ifan fi hadithihi min al hijaziyin kenan bangaren hijaz sai a ce hadisin shi shi mai rauni ne a cikin hadisin shi daga bangaren hijaziyin duna ahli sham banda mutanen sham wa mithlu zalika idha qila kwatamcin wannan hallau lokacin da aka ce huwa da'ifun fi ahadith sifati a ce iya da rauni a bangaren hadisan sifat sifofi na Allah madaukaki matsalar fala yakunu da'ifan fi riwayati ghairi kenan bayya zamantowa mai rauni a cikin ruwayar da ba bangaren sifat ba لكن إذا كان المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه idan ya zamanto manuwa ta dabaibayar da me yake da suna dabaibayar da hadisi na jarhi wa ta'dil jarhi duna da'awa tawthiqihi ba ana nihin kirari ba a wasaqar da shi a ce tsika ne fi zalika al-muqayyad a cikin abin da aka takaita lam yamna an yakuna da'ifan fi ghairi fi ghairihi aidan kenan bayya hanawa ya kasance iya da rauni hallau a cikin wani shi ba wannan ba mun gane ko qala wani jarhi maratib jarhin wannan iya da mataki mataki ne a'laha ma dalla ala bulughil ghayati fihi wanda mafi ɗaukaka na jarhikin wannan wanda ya nuni a bisa kai mutuƙa a cikin raunanar da shi a cikin jarraha shi misal akzabin nas misali a ce wane shi ne wanda ya kowa karya kenan kaga da an ce wa rawi ya yi kowa karya sauraron magana shi ma baka yi ba saboda ma an kai an yi mubalaga ya kai daga cikin siyagil mubalaga aka ce afa'al kenan akzabin nas au rukunul kadhib a ce wane gimshike ne na karya kaga babu zancen a saurara zancen shi na'am abu na biyu thumma ma dalla ala al mubalagati mithl abin da ya nuni akan kai mutuka hallau can yahi gaya ce akan bulugul gaya can karshen kokoluwa ne nan kuma sai zamanto a'a karshe ne ba kokoluwar ba mithlu kazzabun misali a ce wane makaryaci ne wa wadda'un a ce ai kiran karya yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa dajjal a ce wani ai dujal ne da an ce wani dujal ne ai ka san hallo babu ba magana wa ashaluha layyin kuma mafi saukinta na jarhi lafzi na jarhi a ce wani layyin wanda yake da el karya karya akwai wani nau'i na rishin gaskiya tare da shi ausayi ilhifz ko kuma har da shi mummuna har da gare shi idan ya har da ce abu kubman cewa yake au fihi maqal ko kuma a ce a cikin wannan rawi akwai maganganu a kan shi malamai sun yi maganganu a kan shi kenan bangaren mene rashin kwarin har da shi ko kuma nau'in shi na rashin adalci wa bayyana zalika wa baina zalika maratibun ma'luma kuma tsakanin wannan akwai martabobi wanda suka zamanto sanannu wa ishtaratu li qabul al jarh shurutun khamsa yanzu malaman jarh wa ta'dil idan suka ce suka jarraha wani suka raunanar da shi ma'anawiyan ba wai ta hissiyan ba suka ce wani kaza ne to ba a lura da wannan maganar tasu sai in akwai sharɗan wannan guda hudu sun cika an ya kuna min min adilin wannan jarhu wa ta'dil ya kasance daga mutum adali ne ba mai son kanshi ba ba wanda zai faɗa abin da ba haka nan ba ya zamanto adali ne fala yuqbal min fasikin in fasiki ne ba a karɓa jarhu wa ta'dil an san makaryaci ne ko musinaci ne ko ɗan yaudara ne ko ɗan zamba in ya ce wani ba ma adali ba ne ba a sauraron maganar shi saniyan an ya kuna min mutayakkizin ya kasance daga mutane ne halkakku ba ga falallu ba mun gane ko mutayakkizin fala yuqbal min mughaffalin mutumin da rafkananne ne gafalalle ne shi ma ba a karɓar jarhin shi da ta'dilin shi salisan an yakuna min arif bi asbabihi ya samanto sananne ne daga sababba na jarhi wa ta'dil fala yuqbal mimman la yu'rafu qawadih ba a karɓar jarhi wa ta'dil daga wanda bai san ba abinda ake suka mutum da shi mun gane ko na hudu an yi bayyana sababal jar idan ya ce wane kaza ne sai ya kawo sababi ka sababi kaza na ce wane kaza ne ga sababi ga kaza da kaza dalilin kaza da kaza fala yuqbalu jarhul mubham kinan ba a karɓar jarhi kawai wanda ya zamanto a dunkule ba a san sababin shi ba nam bi sababi mubham misal an yaqtasira ala qawlihi da'if ya takaita akan cewa wani mai rauni ne kawai au yuraddu hadithu ko kuma ana mai da hadisin shi ba tare da bayani ba hatta yi bayyana sabab zalika sai ya yi bayanin sababin wannan li'annahu kad ya jirahahu bi sababin la ya jar domin mai yiwa ya jarraha shi ya raunanar da shi da wani sababin da wanda bai cancanci ba a raunanar da shi bayya kasancewa jarhi ne hadha huwa al-mashhur wannan shine abin da ya zamanto shahararre wa ikhtara bin hajar rahimahullah ibn hajar al-asqalani wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare ya zaɓi kabulul jarhi mubham ya karɓa shi ana iya karɓar jarhi wanda ya zamanto ba da bayani ba illa fi man ulimat adalatu sai dai ga wanda aka san lalle adali ne mun gane ko wannan sifa ta adalci za ta sanya ko da bai yi bayani ba a karɓa saboda mene adali ne an san ba zai yi ƙarya ba ba zai yi zamba ba fala yuqbal jarhuhu illa bi bayani sabab kenan in ba adali bane ba to ba a karba sai da in ba a san adalcin shi ba to ba a karba jarhin shi sai da sababi wa hadha huwa alqawlu rajih kuma wannan ita ce magana magana wadda ta zama to rinjayayya la siyama idza kana aljarihu min a'immati hadha ash-sha'n musamman ma idan wanda ya zama to yayi jarhin wannan na daga cikin shugabanni na wannan sha'ani na jarhu wa ta'dil abu na biyar Allah ya kuna Allah ya kun waqi'an ala man tawatar adalatu kan wannan jarhi ya tabbata ya abku abusa dukkan mutane sun san wani adali ne adalcin shi ya yaɗu a duniya an san shi da an ce wani ai sun ce adali ne to idan ka zo ka ce wani ba adali ba ne ba mutane ba za su yarda ba mun gane ko wa shaharat imamatu shugabancin shi a cikin ilimi ya bayyana ka nafi misali kamar imamu nafi wa shu'ba kamar misali shu'ba wa malik da malik dan anas wal bukhari da imam bukhari fala yuqbalu jarhu fi haula'i wa misalihim kenan ba a karɓar jarhi wa jarhi a cikin kwatamcin irin wannan malamai saboda shahararsu da adalcinsu da iliminsu a duniya kenan ka ce wani da'ifi da ka ce imamu bulkhari da'ifi ne an san karya ce ba gaskiya ba ne ba ba gaskiya ba ne ina ga sai mu tsaya a nan mu tashi kan ta'adil insha Allah abinda muka wade daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك